أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam tare da sharhi na wannan littafi subul salam na al-imam amir sanani rahimahullah yau muna sha takwas ga wata rabiul awal hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da uku ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku har yau muna cikin babu tarhibi min masawi ila akhlaq babi wanda yake bayanin tsoratarsuwa game da munanan ɗabi'u ko halulluka. Nam. Za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Bayan mun ga hadisin, za mu tashi kan hadisin Abu Huraira akwai. hadisi mai lamba dubu da dari hudu da biyu bayan mun karance hadisin mahmud bin labid fada mazala sallallahu alaihi wasallama da yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna akhwaf ma akhafu alaikum ashirka al-asghar arya bayanin wannan hadisi ya gabata na daga cikin munanan ɗabi'u kamar yadda muka gani riya domin abin da take haifarsuwa na farko dai shirka ne wannan shine babban haɗari da cewa ƙarama ce to shirka inda an ambaci shirka to ba ta da amfani ba ta da alkhairi ƙarmata da babbanta kuma mun ga aika-aikar da take game da ayyuka ta yi zama to ya yi riya a cikin aikin aikin da Allah za a waye hada wani da shi to wannan aiki baya da ladan shi mun ga matakai a wani lokaci ne aiki yake zamantowa kwata-kwata babu shi kuma a wani lokaci ne yake zamantowa aikin na nan ko farkon shi ya lalace ƙarshen shi ya tafi malam yake cewa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وانا حديثي متفق عليه إمام البخاري ده مسلم سكفتدش ولهما من حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر cikin wannan hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa alama ta munafiki guda uku ce, idan haddasa kaza ba, idan ya yi ƙarya, idan ya zantas sai ya yi ƙarya, duk abin da zai faɗi to sai ya yi ƙarya a cikin shi. Wai da wa'ada akhlafa, idan ya ɗau alkawali, ya yi alkawali zai yi kaza ko zai je wuri kaza ko ba zai yi kaza ba, akhlafa sai ya saba wannan alkawali. wa idza tumina khana idan an bashi amana to sai ya ci wannan amana Imam al-Bukhari da Muslim suna da riwaya daga hadisin Abdullah ibn Amr daban wa idza khasama fajara idan kuma yayi jayayya da mutum suka yi fada to sai yayi fajirci sai yayi kiran ƙarya a cikin wannan fada sai ya tuhumi wanda suke fada da abin da ba gaskiya bane ko ce shege ne ko dan zina ko farawo ne alhali ba dan zina bane ko ba shege bane Imamu Sunani da ya zo a kan wannan hadisi da ya ce, Ayatul munafiq qala ai alamatul nifaqi alamatu nifaqihi alaman munaficin mutum salas guda uku ne shine idan haddasa kadaba idan zai zantas to sai yayi karya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alqawli sai ya saba wa idza tumina khana kuma idan yayi aka bashi amana to sai ya ci wannan amana وقد ثبت عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رابعة علامة تهود ود تتبت حديث عبد الله بن عمرو رواية إمام البخاري ده مسلم وإذا خاصم فجر idan yayi khusuma yayi fada ko suka yi jayayya da wani to sai ya fajirci qala wal munafiqu man yuzhiru al imana wa yubtinu al kufra wannan munafiki na akaida domin munafiki ya kasu kashi guda biyu kashi guda tantagaryen munafiki shine wanda zai ɓoye imani ya ɓoye bayyana imani sannan ya ɓoye kafirci zai zo wajen mutane ya tare da su a matsayin musulmi muminai mumini musulmi mai wanda ya yarda da dukkan dokoki na Allah da annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma a cikin zuciyar shi ya koyi kafirci kafiri ne yayi wannan saboda tsiratar da rayuwar shi ko dukiyar shi ko mutuncin shi ko abin da ya kama da wa fil hadith dalilun ala anna man kanat fihi khalsatun min hadhihi kanat fihi khalsatun min an-nifaq a cikin wannan hadisi akwai dalili kan cewa dukkan wanda ya kasance tare da shi akwai wata ɗabi'a ta daga cikin wa'annan ɗabi'o'i to tabbas iya da ɗabi'a ta munafici a nan za ka ga hattara ko haɗari na ƙarya akwai wanda ɗabi'a su kawai in ba ƙarya suka yi ba sa jin daɗi akwai wanda kuma ɗabi'a su cin amana kala idan aka samu ɗaya daga cikin wannan alamomi ko tabi'a to tabbat an samu tabi'a ta munafici a cikin mutum fa in kanat fihi hadhihi kulluha fa huwa munafiqun kamilun nifaq inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khayran minha idan ya zamanto dukan wannan tabi'o'i guda hudu ko uku tare da mutum to wannan mutum tabbata ya kasance tantagaryen munafiki wa in kana muqinan musaddiqan bi shara'il islam ko da dai idan ya kasance wanda ya tabbata ne ya gaskatar da dokoki na addini na musulunci ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim cikin wata ruwaya wannan ruwaya daɗi ne akan wannan hadisi da muka ambata ko da dai ya raya wa in sallah ko da ya yi sallah wa sama ko da ya yi azumi wa za'ama annahu muslim kuma ya raya cewa shi musulmi ne amma duk da haka dai akwai munafuci munafuki ne wa qad istashkala al-hadith bi annahu bi anna hadhihi al-khisala qad tujadu fil mu'min al-musaddiqi alƙa'imi bi shara'iddin wannan hadisi ya kawo rikita rikici tsakanin malumai kan cewa wannan irin ɗabi'o'i ana iya samun su a cikin mumini wanda ya zama to mai gaskiya ne wanda yake tsayawa da dokoki na addini da shari'a Allah madaukaki yaya za a yi qala wa lamma kana kadhalika ikhtalafa al-ulama'u fi ma'na al-hadith a lokacin da wannan ya kasance haka nan malamai sun samu sabani a cikin ma'anar wannan hadisi imamu nawawi rahimahullahi ke cewa qala al-muhaqqiquna wal aktharun malamai wanda suke tantance hukumce hukumce kuma suka yi yawa suka ce wa huwa sahihul mukhtar kuma ya rinja da wannan magana ya ce ita ce magana ingantatta zababba inna hadhihi al khisala hiya khisalul munafiqin ce wannan tabbat wannan ɗabi'o'i ɗabi'o'i ne na munafikai fa idza tasafa biha ahadun min al-musaddiqin idan wani ɗaya daga cikin magaskanta ya kamantu da irin wannan kama ashbaha al-munafiqa to yayi kama da munafiki wa yutlaqu alaihi ismun nifaq majazan yanzu sai a saka mishi suna na munafiki amma a zaurance ba wai a hakika ba mun gane ko dalilin imanin da yake tare da shi da gaskiyar da ya gaskanta fa innan nifaqa huwa izharu ma yubtanu ma yubtinu khilafa domin munafici shine bayyanar da abin da ake boye sabanin shi wa huwa mawjudun fi sahibi hadhihi al kuma irin wannan tabi'a saman mace a cikin wanda yake da irin wannan tabi'oyi wa yakunu nifaquhu fi haƙƙi man haddathahu sai zamanto munaficin shi ne ya shahi haƙƙin wanda ya zantar da shi wa wa'adahu da haƙƙin wanda ya mai alƙawali wa tamanahu da wanda ya bashi amana wa khasamahu da wanda suka yi da gima ko jayayya tare da shi wa ahadahu minan nas da wanda kuma yayi mai alƙawali la annahu munafiqun fil islam ba wai cewa ba dan munafiki ne tantagarya na musulunci wanda ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci ba shi bane ba wa huwa yubtinul kufra shine wanda ya ɓoye kafirci ya bayyana munafici ya bayyana imani afwan wa qila wata hada daban malamai suna cewa inna hadha kana min haqqil munafiqina alladhina kanu fi ayyamihi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai wannan ya kasance a cikin haƙƙin munafikan da suka kasance a zamanin manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin suka tabbata a gare su tahaddathu bi imanihim fa kadhabu sun zantar da imanin su domin sun ce mu mu'mine ne idan ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka da rasulullah kenan sun bayyana imanin su amma kuma fa kadhabu sai suka yi ƙarya a cikin wannan bayyanawa wa tuminu ala dinihim faqanu kuma aka lamunce musu abinsa addinin su kuma suka yi munahuci wa wa'idu fi din bin nasr fa akhlafu kuma suka sha alwashi da cewa za su taimakawa wannan addini ya zaman turin yarin jayi dukkan addinai fa akhlafu sai suka saba wannan alkawali wa fajaru fi khusumatihim suka yi fajirci a cikin faɗace-faɗacensu da rigingimunsu wa haza qawlu sa'id bin jubair wannan fada ce ta sa'id dan jubair wa ata bin abi rabah da ata dan abi rabah wa rajjaha wa rajja ilayhi al-hasan ba'da an kana ala khilafi hasan al-basri allahu hasan al-basri rahimahullah ya kuma kan wannan magana bayan da ya kasance iyakan sabanin ta ne wa huwa marwiyun ali ibn abbas wannan kuma magana an samo ta hallau daga Abdullahi dan Abbas wa ibn Umar daga Abdullahi dan Umar wa rawayahu an nabi sallallahu alaihi wasallam suka rawaito wannan daga annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi قال القاضي عياد امام قاضي عياد رحمه الله yake cewa wa ilaihi mala kathir min al fuqaha zuwa wannan tafarki ne dewa daga cikin malaman fiqh suka karkata وقال الخطابي إمام الخطابي كتا عن بعضهم إنه ورد الحديث في رجل معين سكتي وانا حديثي يا زوني أتكن أكن وانا متن دبان وانا صحابي دبان وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول زال صلى الله عليه وسلم يا كسن تبيا فسكنتسو da magana wadda za a kwarawa mutum karara fa yaqulu fulanun munafiq baya cewa wani munafiki ne karara wa ina ma yushiru isharatan sai dai yayi nuni nuni wanda mai hankali zai fahimta abin da ake nihi to amma kuma magana ta farko kamar yadda mala ya faɗi ita ce a cikakken magana ba a ce mai tantagarya ba wai munafiki ne tantagarya ba wanda za a ba shi hukuncin munafiki wanda ya ɓoye kafirci bayyana musulunci sai dai tabbat ya yi munafici an ambace shi a munafiki a zorance domin ya ha'inci wanda ya wazance ko kuma ya mai alkawali ko kuma ya bashi amana ko kuma suka yi rigima tare wa haka al-khattabi anna ma'anahu at-tahdhir lil muslim imam al-khattabi ya hakaito ya ambata cewa ma'anar wannan hadisi tsoratar da musulmi ne an ya ata da hadhihi al-khisal ai Allah ya ata domin kai ya saba da wannan mugayen ɗabi'o'i allati ya khafu alaihi min an tufdi bihi ila haƙiƙatin nifaq wanda ana tsoron ana mai tsoro a kan shi cewa katta kai ga shi ya zuwa haƙiƙatar munafucin wannan wa ayyada hadal qawla bi qissati tha'laba kuma ya karfafa wannan magana tashi da kissa ta tha'laba alladhi anzala Allahu ta'ala fihi wanda Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya a cikin shi fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmin yalqawna ila yawmin yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun a takaice wannan kisa ta Sa'alaba ya kasance mutum ne talaka ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama talauci ya dame shi roƙa mai Allah Allah ya wadatar da shi Allah ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa salaba halin da kake ciki shine mafi alkhairi don ka a baka dukiya ta shagaltar da kai ya matsa dai manzala sallallahu alaihi wasallam ya mai roƙo Allah ya wada ya sanya mai albarka a cikin dabbobi ya sannan ya samu dabbobi suka bunƙasa garake garke na shanu da garke na raƙuma da garke na tumaki da awakai lokacin zakatai manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika wa salaba da sauran wanda suke daji da farko iya gehen madina iya halartar sallah aka kai ga dukiya ta yi yawa ya kai ga yayi nisa da madina sai a sati yake zuwa juma'a dukiya ta yi yawa ya ƙara matsawa ya kai ga kwata-kwata ma sai labari sai fatakai sun zo zai ka tambaya wai yaya madina take ciki manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika wakilai masu asa'i wanda suke karɓar zakka ya musu wasiya kan cewa kar su karɓi abin da ya zamanto tsadadde ne su karɓi abin da ya zamanto tsaka tsakiya ne aka aika wajen sa'alaba sa'alaba ya ce kai su je su ci gaba shi sai ya yi tunani tuku suka je suka amso zakka a wanda Allah maɗaukaki sanya mai imani wanda suke matsayi guda ya ce da ina talaka Allah ya wadatar da ni ya zaɓo dukiya masu tsadaddu ya ce wannan ta zakka ne suka ce a'a mu ba a ce mun ɗauki wannan ba ya ce a'a ni na bada su ku kai su aka zo wajen sa alaba ya ce wannan yaya ne suka ce ai wane ya bada wannan to kai wa ya ce a'a ku je yanzu sai na lissafa ina tamanin abun ba haka bane ba da karshe sa alaba bai bada ba wannan zakka wakilai suka koma wajen manzala sallallahu alaihi wasallama suka aika da ya ji sa'alaba ya ji manzala sallallahu alaihi wasallama ya bata rai akan wannan sai ya zo iya lallashin manzala sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce baya karɓar zakar shi shine Allah madaukaki ya ya faɗi wannan tunda kahin haka nan ya ɗau alwashi cewa da wannan dukiya da Allah madaukaki ya bashi zai taimakawa addini ya taimakawa dangi da mabukata kuma sai gashi Allah ya bashi ya saba alkawali sai Allah madaukake ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim Allah ya dada musu munafici akan munaficin da suke cikin akan wannan cikin zukatansu ila yawmin yalqawnahu har zuwa ranar da za su gamu da Allah domin ba su tuba da shi bima akhlafu Allah ma wa'adu na abinda suka saba alkawalin Allah na alkawalin da suka yi wa bima kanu yakzibun kuma na abin da suka yi ƙarya a kan shi fa innahu ala bihi khulful wa'd domin wannan sai karkata ya zuwa gare ya zuwa ga saba alqawli wal kadhib da ƙarya ila al-kufr ya zuwa kafirci fa yakunu al-hadith al-tahdhiri min at-takhalluq bi hadhihi al-khilal sai zamanto wannan hadisi tsoratarsuwa ne game da mutum yayi kamar ya ɗibi an da wannan ɗabi'u allati ta'ulu bi sahibiha ila nifaqil haqiqi alkamil wanda za ta kai ga ma'abocin shi zuwa munafici wanda ya zamanto na hakika ne cikakke ina ga muna iya tsayawa akan wannan hadisi dalilin rashin wuta abinda muka ware daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am yana cikin jerin jami'in da kai kenan har
eh tunda bai bai tuba ba na'am na'am irin wannan tabi'a wanda ya tuba ba- haka bai tuba ba har ya mutu to kuma bai zama Na'am.
kafiri ba.
na bai zama kafiri ba wallahu ta'ala alam